من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara doron mu a markaz adon muna litinin uku ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da uku ga watan uku dubu biyu da ishirin da shidda da ishirin da biyar a darasinmu da na ƙarshe na jiya mun tsaya aya ta talatin da ɗaya cikin sotun dotsin sha Allah za mu tashi aya ta biyu ta ashirin talatin da biyu cikin suran sha Allah
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم
يتقدم أو يتأخر
na'am a kayan na akwai tambayoyi na mun ce na farko iya maganar mutum ne Allah ba shi aihuwa me zai yi a cikin wannan daga aihuwa zuwa sati kamar da kullum muke bayani a sunna abin da yake zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wa ku an yi masabi ana yanka ma yaro wasu za a yanka ma yaro suna ko rago abin a wajen aka ce suna ba sai rago ba shatin da nabi an ce shatin aka ce shatin iya ɗauka rago tunkiya akuya ɗan akuya dole aka yi suna da su suna ne daidai ba wani mai na ƙasa a ciki manzana shar'anta yin suna da wani abu guda hudu ko akuya ko da akuya ko tunkiya ko rago duk ɗaya ne ba ji abin da Allah hore maka da yanka to ana wannan yanka ne yau misali yau misali shine rana ta bakwai da aiho yaro nan masala da muke wakana a misali yanzu yau tun daga ketowa alfijir hawar haka kayan wannan rana duk wanda aka aiba yau litinin da a wannan wuni ka'ida za a yanka mini yau misali ranar ladi iya ba mini tunan ba ɗaya ke nan ko talata biyu laraba hudu alhamis biyar juma shidda ko a yau mutumin ɗaya talata biyu laraba uku alhamis hudu juma'a biyar sunutu shidda ladi shi ne wurin da bakwai sai an kame ran ladi ba yi mutumin ba mutumin wuri na tafasar ne wannan matsala ce ta mazhaba ta malikiya ita ta cikin malikawa ya sun komo da gudu ke malikan wannan magana suna da wata madogara a hujja wannan wuni to amma idan aiwuwar musan da tun yau a ta yi yaro bayan fada rana to nan zai tafaki za a yanka da tun zuwa duk wani misali yau aka yi yaro da magariba abin da ya ke to artijan ina so ba sai ba to za a yanka mai litinin mai zuwa amma an haka yi a wurin ne jamus a ɗauka wurin iya cikin misali ɗaya kenan wani shi misali to kenan wannan tun da an yaro da farko wani kan a yi tani a can da dabino a sa ma yaran ruwan dabino a sa halshe da sa a kuma muna bayan mutum da suka san sunci ya kai tsafta addinin tsafta ne kaka ɗauka kudin an ce sa dabino mutum ya ci goro ya sha miya ya ci wa ya ci wa baki gaje gaje baki su gyara ya har tura maro bacteria a cikin ciki sun da wuri guba a cikin ciki gaskiya ba ana bukatar tsarkin baki mutum ko ba na bane ba wannan ba na ba ba abu na ba ba wai ana yi ba wata ba zama albarka wata a kasun na ce ba ta bane ki bane ba annabi da annabi sai ta bane ki mala addu'a ce zai ta da wannan turan da dino uwa na yi uba na yi dole sa dama ya tare da dino ya sa ma yaro wannan ruwan da dino ya sa ne hanci Allah sa kuma sunna ce da musamman to kuma magana addu'a kuma addu'a uwa za ta yi uba zai yi duk wanda aka gaya ma zai yi addu'a babu addu'a da manzara kebance wanda za a ma yaro wani ayi shi hatta magana kiran sallah magana iqama babu wanda yake da inganci daya maudu'i daya da iji ba da na hujja ciki na kiran sallah da iqama ko kiran sallah kade ba da wanda inganta a takaita addu'a ta alkhairi za ka mara ka uwa za ta yi uba zai yi da dai yaro ko ka wani mutum labari zai yi addu'a ta alkhairi wannan da kashi ne kenan tanuki taron da dino sai wannan addu'a kuma da lokaci sai ana so a ranar inda dama sunan yaruwa ne sunan yaruwa ne amma ba kai ana iya bari har sati ba da yi bane ba amma nan sallallahu alaihi wasallam mutum yawa yaron da aka aiwa hatta nashi ya sa ma ibrahim sunan ra'ayi shi amma da satin ba nufi ake sati a suna amma tun daga aiwuwa da dama sana suna wannan shi ne abin da ake aiwuwa kenan a sa ayyukan mutum da biyu a sa da biyu a sa mai suna kuma addu'a addu'a da aka mai ta numa alkhairi da yaro ta albarka za a ma yaro babu wani abu babu ba sunan kwana uku sunan kwana uku a cikin sunna al'ada ce a kira malami daban sunan kwana uku an kare ya tambaya wani sunan kwana uku shi ma da kan wata shi da waye da shi kashi wani zafi da za a fashi ba mu gama sunan kwana uku kun daga inda ma aka kawo sunan kwana uku a jikin jabir na wanda nila fara kawo shi na maganar wai sa sama yaro suna ra'ayuwa ko research bayan wannan sai ana so a sunna a ɗauki gashin yaro da manzana ya masu ɗauke ne a ɗauki gashin yaro a masu awon misal mara rauni kamar da masu awon misal da kamar rauni masu da abubuwa ko zinariya sai a je ta auna garam da yin biyu ya gashi uku ya yi sai a yi nawa ne kuɗin azurwa garam guda garam uku ya yi nawa ne kuɗin garam din azurwa uku sai a sadaka wannan kuma rago za a yanka in namiji ne rago biyu da hali inda hali namiji rago biyu ne mace rago guda Eh, za a yanka a ci a gida a sadaka wani shi ne sunna ta sunna kun sai yake magana eh, yarinya ce babanta ya mutu ya bar gado a wajen kakata ne ku? wata ku? za ta wata ta tambaya za ta gama wannan kudin a cikin cewani? eh Allah subhanahu wa ta'ala ya ce magana ta tsoron zaku bil ma'ruf aka Allah ce me yake kana kai ne ya rike maraya maraya ne aka ce da da ba wani shi wanda ke rike shi me kai mun gani ne ina kan gamawa a cikin wannan gida amma bi ta bil ma'ruf kai wuce gona da wuri ina kuma muna magana hanya mun sauki a wannan zamani in dai kudi za a yi ta misali kare ko gida aiki kuma maraya hadari ne amma a saya mai in kare ba ka saya mishi wannan karen zai iya ya yi girma kare ya daraja zai gina shi ma ko zai gina gina rumu ma a sa mai kare gaskiya na hali akalla a sa mai kare ko ban dini ya yi aje kudin an kuma ta ma sai mai gida kare ya samu kudin haya kuma iya girma gidan ya daraja kuma yana samun bukata amma kuɗi kaɗan ne tana iya bukata kuma ta uwa ce ma uwa tana da haƙƙi akan abin gaskiya magana kar kada a yi ko a lumbar zarin cikwar latin kiwo sai ya aya da ana mai karanta a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim kalla wal qamar na akwai kalla cewa tabbas hakan ma'ana Allah shi ya rantsuwa da qamar dan wa Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da abin da yaso amma mu ba ma rantsuwa da kowa sai shi amma duk abin da Allah ya rantsa da shi akwai abin lura a ciki akwai wata hikima akwai aya a ciki na Allah ya rantsuwa da wata walle ne da arba ya yi rantsuwa da dare lokacin da ya kai iya shiga duhu dare ya duhu wasu ne da asuba ya rantsuwa da asuba lokacin da gari asuba ta ɗawaye mana gari ya waye a fita ta keto wannan jawabin rantsuwa wanda Allah ya yi innaha la'idal kubra wannan ana maganar kiyama tana daya daga cikin manyan tashin hankali musibu kiyama tashin ba an tashin hankali ba kuma kiyama dai yace daga cikin manyan musibu man tashin hankali nadirun bil bashar wannan labarin an ba shi dan ta zama to ayi galgadi ne ga mutane mutum ya san da matsayin kiyama da irin abin da yake jiran shi Allah ya bada labaran ne bai zama da galgadi ga mutane don haka da wancan aminkum a yi takadar wata aka ta rage ga mutum ko ya zo ya aikin kirki ko ya kiya don kai shi wanda ya ta kwarai don kai shi wanda ya lala don kai shi Allah ci gaba كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين
na'am ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين na'am ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين na'am kullu nafsin bima kasabat rahina Allah ta duk wata rai wadda kada an ma azaba ana mata azaba dalilin abin da ta aikata ne illa ashabal yamin wanda ba a rikewa a azabta dalilin laifin shi sai 'yan dama mana wanda aka ba takardu a hannun dama kira ya aljanna su ba sa cikin matsala ba a tsare su akan laifin su sai malakin arziki ga halin su a sahabu da yamin ɗan aljanna da sama cikin lafi ce ga sunan jannatin ya ta sa'alu suna cikin aljanna suna tambayar juna suna tambaya akan mai anil mujirmi suna tambaya akan mutanen banza nan Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi Allah kan gama bayi tsakanin bayi duk wanda a nan duniya ta sani ko da iya wancan gida mun karanta safat wanda wani da wanda ba hanyar guda bace ba yayi yayi da shi ya batar da shi da kwatanta mai hanyar Allah ba hanya ba ce shirme ne yake wahala ce yake ya yi dai bai bi shi ba wani bawa Allah mai imani ya gabi da nishadi zai tuna in ne kama ne kare ai ni a duniya domin ya yi ba a cikin abokai bai gashi ba kan sarara mata Allah subhanahu ta'ala yadda kuke rayuwa a ta masu imani abokai ne wurin aikin addini ne wurin shakata wurin hira ne masu imani yadda muka saba a nan duniya iya daga cikin jin daɗin aljanna gobe kiyama ya haɗa mu a wata fada ta aljanna ta musamman haka Allah yake yadda kuke da mu a fadar alkhairi amma fadar alkhairi ba ta banza ba kuma fadar wani hita fadar alkhairi yadda kuka saba zama a wata fada ta alkhairi yana gobe kiyama Allah zai gama tabbas to idan an zama tattaunawa sai a diba to mu ga wannan ba sai ne tun da bai nan iya can zai tambaye ce har kun tambaye wani kuma mun ta tsantsa ni da yau abin da shi ba a duniya iya mun ji ziki kaza kaza kaza kaza to shi bai nan ko mun tambaye ba Allah ta fatsala fara'u fi tawajjihi idan handa iya garin shi kuwa ko da duk duniya wata Allah da ya mishi to wani kai ne da kake cewa muna wahala kaza kaza kaza ga shi yanzu ga kana ce ni ba na ranar da nan da kuma mutum ni ba ba da mala tamke ni ba da ka kai da buru kaga za ku tattauna Allah da gudan mishi dan ka taɓaice Allah iya gogo mu bayi abukai da abukai a gidan aljanna to kun suna cikin tattaunawa za su ka tambaya da mutanen mun suka sani cewa ma da su an yi mana yatasaalun anil mujrimin zai tambaya kan mutanen banza ma salaka kun fi saqa za su tambaya me ku wani duniya na azaba me ku wuta me ku cikin wannan wuta ta azaba to su ke gudana na suna gida aljanna nan kenan Allah zai ba su da masu ba su amsa su musu magana kuma su ji qalu lam nakum min al-musallin daga cikin abin da kai wannan gida ba ma sallah kaga wannan ko da su yi karmi ta yaba sallah ta su da ya ce mu ne ba ma sallah suka ci wanda mun kuma ibnu miskin kuma ba ma ci yadda miskin don ba sa sadaka marwata ne ba ma sallah ba ma ce da miskin wa kunna nakutu ma na khaidin kuma muna daga cikin masu suna kutsawa muna maganganu sukan addini a duniya aikin mu kenan muna suka muna maganganu sukan addini wa kunna nukajjibu bi yawmi din kuma kiyama kanta mun ta ƙarya ce muna ƙaryatar da wani sakamako yawmi kiyama kenan muna wannan hali hatta atana yaqin har mutuwa ta same ni kawai da sun mutu babu imani to wa'inda mutane Allah ce ba ma tanfa'u mutafatu shafi'i Wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم نور مستنفرة فرت من قسورة
Allah ya ce fama tanfa'u mushafa'atu shafi'i wa'annan mutane marasa imani ceton mai ceto baya amfani da su da kuru Allah subhanahu wataala yakan ba da ceton bayi masu laifi amma da imani masu imani ne Allah ke ba ceto da akwai imani amma ya yi laifi ya yi dubu dubu da laifi amma iya karɓi imani to wannan ko da ne azaba Allah bai bar shi da masu yin wuta domin a wuta akan shiga wuta a yi horo a hutu akan shiga wuta hal abada to amma mutum mai imani ne da ko da fasarcin zarra zai raunin imani shi in ne babu shirka tare da shi to bai da yamma a gidan wuta imma Allah ya warka da tun tashin warkun imma an ma an mai azabar dai baya da yamma a cikin gidan wuta bai da yamma da imani din da aka yi ceton mai ceto ta same shi shi ne an yi an kore ceto to ceto wanda wanda ake wane ya yi ko tun daga duniya ka ce wane ne mai ceto na ko wane ka cece ni alhalin shi ma ba shi da garanti tabbas shi ma ta kan shi yake Allah bai shaida ba da haka kenan ceto in Allah ya tabbatar da ceto Allah zai ceto annaba za su yi ceto malafi za su yi ceto annaba za su yi ceto hatta masu imani za su yi ceto ruwan sun inganta a nan sallar sai da labari bukhari kuma sun sun inganta ya ce allah zai tura masu imani ku je gidan wuta ku hukun wasu bayi da sun bayina allah ke kalama wani da cikin aljanna a ce ka je ka ceci wani aboki ne dan uwa ne wani uba duk za shi dai za ba shi dama ya je ya hudu shi gidan wuta Allah ka yi wani uzurin Allah ne Allah ka yi uzurin ka je ka yi kun ba mu ma Allah da rajin cewa Allah ga wani kai tsaye a ceton ma Allah ki ba uzurin ka ne muke to a baka to wannan ceto da ake yi za a hutu za a hutu suna hutuwa suna hutuwa masu imani za su Allah sai babu abin da zai a ku koma ku je ne imani hukuncin sarrafa ku shi ne ku sani ko da ka sani in ne imani hukuncin sarrafa ku shi an ce saboda raunin za su su kare ba kima da kasar ta kare Allah zai yi ba ta musamman na mace zai yi da wasu daga wuta a cikin aljanna wanda muna wata Allah samu da cikin tashin gwari kafin wata akwai mace wa ko ceto da ya tsoron fanka wannan matsala ce za ko ci da wani wani lalace wai ce wani na ko ceto ne na mun shirka da Allah ba idan kuka kayar da haraka ko kayar da na za a shan giya inda da akwai ceto baka da wama to kai shirka duk mun shi ne ka ce ba rubutu gidan ku don ka kai da wata mutum da suke wannan ma mutum gidan ku kuma wai a ce wai a saka wuta a hudu ka nan didi ai hadu nan didi da ke yi da ke yi to amma an ce da suka ce da ba ku ba da ko da za ku ba da ji ga dai wasu yana da da shigar amma dai a ce wuta ko ka ce wuta kana kan a hanyar da fata ko kana jira ko ceto hadari ne kai ne ko kun tashi ko kun kun da janna haka kamata kake rubuta shi ne kai mai ruwa kenan duk mutum aikin zan kai cewa kuma kai shirka ba ta tsaura ce ma kabira ko ce man banda kanya shan giya yawa duk wani kai ya tsaura ce aikin kabira dan kuma kabira kana kan ta wuta kuma ka dawo ba haka yin mutum ya tsaura ce masa ba Allah kurin kama alƙawarin Allah ne in ne mutum da ya mutu da shirka to dinin da ya zuma a gidan wuta zai mutu wani shi ne kuma magana kenan to su irin waɗannan duk da imani fama tanfa'un shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba da amfani Allah ce fama lahum an fatakata mu'ridin shin wasu wani mutane me ya same su suke bijirewa dalgadi wa'azi suna gudun wa'azi suna kyamar wa'azi Allah ka sifan halin su in suke kyamar wa'azi ko gudun wa'azi ka annamu ko mustanshira faratan kasawara kamar jakai wanda suka rikice misali ko zaki ko wani abu nan na wani wata ya biyo su sun waɗe kasan waɗe suke titukan su babu mutuwa kenan ta e me yasa suke kauda bijirewa wa'azi kamar dabbobi jakuna wani suka yaɗe don gudun mana zaki ko wani abin abu mai warauta Allah ce bal بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة نعم بل يريد كل من منهم أن يؤتى صوفا منشرا alati kuma da lamarin ke ciki ko da mutum da cikin irin waɗannan mutane wai shi so yake shi ma a bashi a bashi littafi wanda zai bude shi ma ya kai kamar wanda Allah kamar kamar kamar kamar wanda Allah kenan yana kan mutum da littafi shi ma iya so ya bashi littafi na musamman kowa ya buri yanda aka ba manzon Allah Qur'ani to shi ya bashi na shi bisa za a ware guda a shi aka aka ba magana a haka ne guru suna kowa ya guru a ba shi da tattawa da ke buɗa a karanta da ta kalla wani abin suke nema bai yiwa tsawatarwa ta kan wani abin suke nema sai da Allah ya fara kowa bai yiwa Allah bai tsara ka ba bal la yakhafuna al-akhirah Allah ta tunda wannan mutane ba sa tsoron rana gamuwa da Allah ba na ba tsoron kiyama kalla Allah ke tabbatarwa innahu tadhkira tabbas qur'ani wannan galgadi ne rasul kuma iya tunatar da mutane galgadi yake yi da haka fa mun ji a zakara mai so mun san wazi kana wazi kana galgadi wannan ke shine da yin to ai to mai kuri ne na insha Allah duk da cewa za ku yi wa'azi ai galgadi amma ba kowa ba zai yi imani sai wanda Allah ya mai katar imani kenan wa'ayi ne wa'azi wa'azi yake shiriya tana hannun Allah subhanahu wata'ala ko ahlu taqwa ko ahlu taqwa wa ahlu maghfira Allah shine cancanta a ji tsoron shi Allah kada yake da haƙƙin bawa ya ji tsoron shi ba wani ba kuma Allah shine mutum wanda ya cancanta mana ya yi gafara ga bayi shi kadai ke gafara ba wani ba shi ke da haƙƙi a ji tsoro shi ke da haƙƙi kuma ya gafara nan ƙarshen aya kenan ƙarshen sura ko sarfin sura بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة الله سبحانه وتعالى na tabbatar da rantsuwa nan na ce ba ba wani za'i da kuma a lace tana tabbatar ba magana korewa ba magana a tabbatarwa ce wanda lace ko lace ana kawo ta akan larabci wajen fara magana wasu ce a lace an ka tabbata ma'ana korewa shi nan tabbatar da kiyama ne Allah iya rantsuwa da wurin kiyama nan menene yan wa wurin kiyama wa abu ne wanda an san girman kiyama da hadarin kiyama da irin cewa ita ce rana da Allah shi da ma bayi duba ruwa za a kare ta yi daɗi ta yi ruwa ya shi wata rana ta musamman zai gama kowa da kowa da mutum da aljani da mala'ika za a tsaya hudu kiyama wannan rana mai girma ce Allah ke rantsuwa da ita ya ce wala uqsimu bin nafsin lawwama to tabbas ina rantsuwa nan ma ba ko bai korewa ina rantsuwa da rai mai zargin kanta na Allah abu tarai nafsin lawwama nafsin mutma'inna nafsin amara amara ita ce rai zuciyar mu ce korai wadda ba ta da komi illa lalata ba ta lalace korai ba ta ma bawa mun komi sai aikin banza kurai ta ce nafsin lawwama kina zuciya wadda take mummuna nafsu mutuma'inna wata kuma nan ta rusu wanda imani ya zamana baya cuta masa ba Allah zai mutuma'inna to wannan mai wama an ce ita ce bayan kuɗin yawa ga masu imani babu tsarkaka gaba ɗaya ran wanda zai ɗadin da zai da abu da mutum imani zai imani sama kana za ka yi wani abu ban kai suka ga duk abu ya damu ka wannan biya ne aka kasa maka a rauka nan shi ne ka san kai kai da ka taba amma kai nan yi amma iya damu ka kana kuka a cikin ma su fari abin da ya je da inda yaka ko mun tuwa ko na da mun je inda yaka amma kana abin wallahi an samu tuwa kana samun damuwa aka sace musu lawama rai ne zargin ne ita ita ce mun yawan rai masu imani shi dan zai rinjaye ka tsare da Allah amma wannan damuwa da kake akwai alamar imani ita ce yawa mata mutum inda an kare ta kurin zan ne kurin amma wata wannan da yawa take mafi yau mun yi yau ta kore bayan Allah masu imani ana samun irin wannan rai mutum zai ke laifi ya aikata amma abin ya damu shi ya da bai kara ba haɓu da ba amma ga an zama da asibiti fadi kuma ya wata bai kara ba irin wannan ce ake nasa da wawa rai mai zargin da ita bayan wannan rai kuwa Allah ya ce a yi hasabul insanu Allah na jima'a izama shin wai jiki na mutum balle magana kawuri iya tsammani ne ba za mu iya gama ƙashin son shi ba bayan ya mutu zuciya mun yi zama mata haruta mun yi zama yau ne ya za a kada ƙashi bayan ya mutu su ayi abin da ya za a yi bayan an mutu an zama ƙasa za kunna turaban wa idza mu alamu wasu shi mun zama mutu mun zama ƙasa ƙashi ya mutu da kansa a tado mu wannan abin da suke sorawa kullu suke gani suke tsammanin bayarwa mutum bayan mutuwar tashi wannan da yawa haka kawar tasu su kawar ce ma Allah suka kai Allah ya zama kawuci a kai bayarwa mutum bayan ya zama ƙasa ya tashi duk wannan wani misali na ɗan adam wani ai Allah ne ce zai yi don akwai abin da Allah ce zai wuri mai sauƙi kuma kuma Allah ta da mutum bayan mutuwa kai wannan al'umma Allah ya tada da mutum bayan mutuwa a zamanin Annabi Musa alayhi salam ya tada zamanin Ibrahim alayhi salam Allah ya tada na wannan wannan da wannan abin da zai da kashe kin wannan ya tada a lokacin mun ana da labari a cikin cikin bakara wani ubudu hudara mot saboda mutum biyu dubannai Allah ya tada su duk suka tada gaba da mutuwa ga uzair shi ma ai zama iya iya iya tunani zai shigo na kan jikin shi yake tunani yanzu yaushe za a tara mutane ba su mutu yake tunani zai matsayin shi da girman shi da komi amma yake tunani ya yake tunani yake girma abin girma abin yi magana tada ba mutuwa Allah ya fama talon ya ta'am kuma ba sa Allah Allah shi Allah Allah shi wajen Allah ya kire shi iya wurin da kire tunanin Allah ya kire shi idan ka shiga dari a cikin ma'amala Allah ya da in fata zawaji ga kowa aka tarbe ma kuma ya bace Allah ya karba wanda da shi shekara ɗari bayan shekara ɗari wannan ya fita da shi kun za shi wanga ya wanga aka shekara kana a nan ita ka shi ya yi kwana guda kuma ya kawai ta kai koko ya yi da rabin wuni kwana da kwarbu duk da kada bibi ita ganin da kamar kwana da kuma kwana ruhu ne wacce aka tamshi a malaikar mace yanzu nan kaya zama shekara ɗari ne shekara ka ɗari a nan amma za ka ga alama yanzu shi ne aka tada aka ce abincin shi da ya tura shi gona biyan da yake duki yake da ƙamshin shi mutum zaba ɗalibta ga mutu sannan zuwa ƙarfin shara da kalamta ko canji biyu ba da abin shan da abin shan gaba daya ba ko canza buki ta ƙarfi shi misali ba Allah ya rike abu a ce kuma jake shi iya kallo jaki ya zama ƙasusuwa aka takaji baka shaɗa jakin da inda Allah zai da shi iya kallo ƙashi ya wawaɗe karab karab karab karab iya kallo ƙashi zurum karab wani abu ne na kuma ba ba ce ba ba da nan nan ba ci a yafi ne nan da ba da ba da ba a bayan na qur'ani tabbata kai kana aka ce dibu kashin ka kafa da bajikin ka kafa mu zuwa su mu zuwa lama in za mu za a gama kashin kuma aka bin ne bayan kan kashin ka kar da mu gaba daya sai ka zuwa sai ka ga wani kusurwa su kira cin gura iya kallo kashin ya gamu kuma iya kallo aka bin kashin da nama gaba daya aka busa ma jaki ne ya tashi yabo da gaban shi cika da dami ya ce na san da cewa Allah na iko na kan komi haka Allah ya raya mutum bayan mutuwar Isa alaihi salam zamanin shi wanda da suka yanda Allah a duniya gada to har an ga abin da wanda bai yi wa abu ne mai yiwuwa a wajen Allah abu ne mai sauki a wajen Allah a tada bayan mutuwa na maka da bayan mun taɓa zuwa nan wata wani gari jiha ce a nan arewa mun je wa'azi mun yi dare muna ko za mu kwanta a wurin wa'azi domin da na mukwana mu da su wani bin sanar su mukwana a wurin can wajen ɗaya ɗaya biyu da wani zo mutum da yi ne idan mutum ne shi ina da kuma magana kiyama sai tsaka malam wani wani mutum ne kiyama yau kiyama muka ce an mutu a tashi a hisabi ya ce an mutu mutum ya mutu tashi na ce ya mutu ya mutu an mutu shi ya ce lalata wani wani Allah muka rubuta da kuka bewa Allah muka rubuta Allah muka rubuta ku bewa an bin mutum tashi rai ko wani abu ne ba wala haka muka rubuta wallahi kun ce bewa jahilci ne ya ce biyan zai jiba abin da shi ba su ba ta haka nan shi zama Allah ne ba su Allah bane ba shi yasa iya da Allah irin haka ne bai wani sama Allah akwai abin da zai na Allah a kai gida babu kai ce na a taƙaice wannan aƙida haka su ma suke da ita sun yi karin kiyama kun suna da bayarwa bayan mutuwa ta shi shi mutum ka gama kullum aka ce ɗan adam kullum muna da bayani duk lokacin adam zai tunkari maganar Allah ko ta manzan Allah da ƙwalloci sai ka gani ko zai imani to zai halaka abin da ke da imani ko sani ina wa ana kod kwallo ta kuma ke daba sun kawai da gane da kuma haka ne na shi da yi kun akan haka su yi rikin warko suna da bayarwa to yanzu kawai ne ma a rayuwa a zuma da suna da ilimi kawai yanzu masu ilimi suna da abu ne mai yiwuwa mutum bayan ya mutu kai shi ta hanyar adai mutum a zani a gani shi suna da imanin masu ilimin yawan zambi ilimin tura suna ga tabbas ba su wani saɓani ba su wani wani wani mai yawa abin da posibu a aikace mutum zai iya mutuwa yin shekaru ba su yawa ta bi a nan wannan ma yana wani na masu ilimin zamani a rubuce cewa inda na za a gobara a yi ƙona wutarka a ƙona gawarka ta zama jawi ta zama toka abin ne a nan suka ce inda za su ka da dubu suka ce wannan adn ke shi bai ko na iya nan wata halitta ce ta Allah ta musamman ta wannan ta nuna da ya mana da ya shi zanab wani shi Allah ta halitta wata halitta ta musamman da cikin adam wani halitta da ita za ta zo kowa to kaga a yanzu sun san da iyayewa sun ta sun ga mai yawa sun ta wuta abin da kuma da ba kuma gyara kaga yanzu kuma ta a shi sun ga mun nan an wuce an kare daga duk abin da Allah ya ci kun ka yarda suka bakal wala ko ba gano ba sai bayan ka huce maka labarin hukuncin masarai na makka kai sai da mirai suka yi rita musulmi ne da bayan imani suka yi za a ce an je gudun a cikin dare daya sai wata biyu an je an dawo suka ga bai wasu sun gana saman ma kusan aiki da kun baka zuwa mutum gana su yadda shi yanzu dan adam mai kashi da wutsari ya wata na'ura sai ya je wurin da dawo a cikin awa daya a yanzu za a koyi a fare mutum kilo dubu goma sha biyu awa daya dukkan ka zuwa ka ta ar ar na da adami abu wannan su hal halba wannan dukkan ka biya awa daya to sun ga bayewa a je kudus a dawo ba awa da ba a dare guda awa goma sha nan suka ga suka kawo su mu Allah suka kai wuta ka ga yanzu da ashe kuma gashi za mu iya yiwa ka ba bukata ce ku mutai da ku na gaba na asara ce da haka kullum kaka bi wannan magana Allah da hankalinka abin kun zaka nema ka tabbata Allah ya ce annabi ya tabbata sami na wasa na kun kawo yace Allah ya ce a yi hasabul insanu allan najma izama shin mutum iya tsammani ba za mu tattara kasusuwan shi ba Allah ce bala qadirina ala an nusawwi banana shi mutum da yake ta mamakin ya za a yi a sake dama kashin shi da kada shi kada ta tabbatar ma da wani abu mafi mamaki kan kashinka Allah ce bala tabbas za a tada kashin naka za a dama shi a tada shi ba maka shi ba ya ce ƙadirina ala an musammi banana muna da iko mu daidaita hatta kai yadda nan amfran amfani ta ce a cikin adam shi ne ko'ina mamaki ne ko'ina hikima don shi ne duk duniya in ta bari ne duniya da gidanku duk duniya ba a samun mutum biyu amfani sun zaren ya ɗazu da dai da kowane da duniya daga uwa har uba da uwa da uba saboda haka a cikin kuna haka a cikin ciki ba taɓa samu kuma a sababu hatta zana hannu wannan Allah ce zai mai domin yadda kake wasu a karanta da kai yadda kake esas kancin wannan haka za a biyo ka hatta a ce inda da kashin kiyama ta hannu a sa an kashe hannu kai ka dangwala ina ga magana wani abu mai da sai wani idan kan hancin ka wani shi mafi mamaki shi adam ko wahala to shi ma an ce za a mai domin yadda ba magana kai ba tun a da wa'azi ne wani abu aka gano ma da hikima amfaran su amma kamar masu imani suna abokin hikima ana da Allah yake magana kan kamun mai mamaki a tado shi bayan zama da shi Allah ce in za a tado ka bayan ka zama da shi ba kai kan gaba ya ce hatta zabe ya tsaka e bala qadirina ala an nusawwi bana Allah ce bal yuridul insan
يريد الإنسان ليكفر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر na'am Allah ya ce bal yuridu al-insanu li yafjura amama kullum yana na barin gaci kullum shi jinsi na kafiri ko mutum iya so ne aka ce ya ci kanshi babu baka iya so kullum ya tabbanna shi da shi ko na kiyama ya so ya abin da ya ga dama domin da kiyama ai iya tsamanin zai sabi ko kullum san dan kai abin da ka ga dama eh mutum iya so ne ya ci gaba da tajincin shi amma ya ta alu ayyana yawan da kiyama kuji kiyama kiyama a gaya mana kuma kiyama ne yaushe ne za a yi ta yaushe ne kiyama ta nawa a gaya mana a gaya mana da ranar tashin kiyama wannan tambaya sun ma dukkan annabawan Allah kuma da salam ai zuwa karshe yaushe ne wannan kiyama ba annabin Allah daya da ya taba cewa rana kaza ce ko shekara kaza ce ilmin ma inda rabbi kullum ilimin tashin kiyama an bar ma Allah ka ɗaya maka shi naka amma ku masu wa'azi gargaɗi ne kullum naka Allah ya ce fa iza barika al basar wannan wurin na kiyama idan ya tashi lokacin da ido ya ya farmu ma'ana haske mana gani ya kwance kaga ido idan ka ga tsoro za ka ga bikin ta ido idan ido ya kwance yake cewa wa kasafa damar aka ma'ana ta ido zurudu ido zurudu kuma wa kasafa damar hasken wata ya bushe wa juni a shamsu wal damar rana da wata su masu tsiri ne wannan aikin rana ya kare na zahi da haske aikin wata ya kare gaba ɗaya ma an gama su a wuri guda gaba ɗaya nan dole su san ya kare aiki gaba ɗaya an kama magana wata da rana da su muka yi alaƙa su kai tsaye wannan sunan gaba ɗaya ya ƙare Allah ce ya ƙudu ni insani wa mu'min ainihin mafa mutum zai furta cikin tashin hankali cikin ɗiwa ainihin mafa wani ƙari ma wani guda wurin tsaye wurin gudu ma'ana ya tsere wani tashin hankali zai ƙari ma ainihin mafa ina maguda ina malaba Allah ce a ranar kalla tsawatarwa malabawa ai da wajen a yau ba wajen gudu ba wajen daɗewa ba mu guda ba wajen daɗe wani kiyama ila rabbika yawmudu mustaqar yau kowa ya ƙare an tashi matabbata ko makattara za a tsaya gaban Allah ne subhanahu wa ta'ala to ba ba da da tar gaba daya Allah zai tare kowa a gaban shi a filin kiyama sai maka kama sura suratul qiyama kinan babu wajen gudu wuri guda eh mahada wannan mahada za ta tattara kowa da kowa da mutum da aljani da mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala zai zawwa wa tace bi mulkin shi sai ya nake kina wa gaban Allah subhanahu wa ta'ala yace yunabba al-insanu yawma idhin ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه na'am Allah ya ce yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar a ranar za a ba kowane mutum sakamakon abin da ya aikata bima qaddama wa akhar akwai abin da kai a cikin rayuwarka na aikin alkhairi da wanda ka bar alkhairin za a yi aiki da shi bayan ka iyayewa ka gina wani masallaci ko ka gina wata makaranta wani abu ne na amfanin al'umma na alkhairi ka yi wata rijiya duk da abin da ka yi ake amfani da shi a bayan ka shi bi maƙaddam ka yi wa akara nan aiki akwai da ka yi shi ka bari ka mutu ka bari ana aiki da shi duk nan nan misalin rijiya faro su ka yi a rayuwarka kuma ka ce ka bar shi kana raye a kai cikin ma'auninka bayan ka mutu a kai cikin ma'auninka wani kata makadin wasarar alasta muna da muna da makadin wasarar muna da abin da suka yi da abin da suka bai bayan su ko ni abin da kai wanda kai a rayuwarka da ba ka da aiki shi in kai kai na alkhairi za a rubuta ko da ka mutu wani ya rage da mutum abin da na alkhairi ka shi muka alkhairi a rubuta ma da kana raye bayan ka mutu a rubuta maka wannan shine sakamakon aikin alkhairi in ma kun banna kaiwa ita ma haka ne ka yi buɗe gidan giya gudu gidan karuwa wani abu da na lalaci ka buɗe gidan motsi ko ka ba a moda haya gidanka ka ba su haya suna ana ana motsa gidan to za ka kada a rayuwarka zini a kanka ka mutu ka bar ana haya iya ta cikin yi kuma ka ci ɗauriya a sa gaba ka ci kashi ka kashi ba ta da kuma suna zaɓin haya su a can cikin haya ta kuma ka ci kashi shi ne kenan ka ka mutu ka bari wani wannan an alkhairi ne haka in tsiya ce haka ana ba ka sakamakon yunabbaku al-insanu yawmal bima qaddama wa akhar abinda kai da abin da ka bari bayan ka za ma sakamako kan shi Allah ce bani insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira Allah ce dan adam jinsin mutum iya ya san gaskiya sarai ya wanda ake wanda ya gyara ya san ya ya gyara wanda ya bata ya sani walau alqa ma'azira duk kuke tafsir da maka shi ya san wanda kai ne yayin da kai masara kalin kawa duwan da ya yi nan ya taɓa tobara zai yi maka da kanshi ko da a nan cikin shi ya kuma gaskiyawa amma da bai da ya yi maka uzu da hujja Allah ce mutum iya da basira ya san sare gaskiya gaskiya ce duk wannan da zai kawo a karan kanshi ya san ba gaskiya ba ce a duniya haka a lahira zai nemi zai nemi cewa biyu ba shi ba aikata ba ko amma kuma Allah zai gudanar shi amma bai zama da ta hujji ba sai ka hamdari ne na halin mutum ne kawo hamdari kawo uzurin mutum Allah ya kai cikin eh Allah ya gaba لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا na'am wannan aya wayo sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam idan malaka jibril ya sauko da wahayi iya karantawa iyaye sauko iyaye suna yi tare tare suke iya gudun kaje manci jibril ya hudu shi ya hudu kai shi ne Allah ce la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi ko halshe kakka motsa dan ka gaggawa kawo Qur'ani ko halshe kakka motsa eh ko halshe kakka motsa wala ta duk an kaba in kana gura ila ka wani kakka gaggawa ko harshen ka kakka motsa a zaran ka wani tsaya kurin ka jura da Qur'ani Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kakka motsa harshen ka don gaugawar karanta alƙawar ba muka wani inna alaina jama'ahu wa qur'an Allah ce akan me ki bana kan Allah yake kuma Allah ce ya dora ma kaina za a tattara ma qur'anin a zuciyarka kenan za ka rike ka haddace kuma kenan da da tara ma shi a zuciyarka da karanta wani Allah ta dora kan me ki ba ruwan da kurin kurin ka shurara kurin sai da ƙara a nan tattari da ƙur'ana idan ana karanta ma ƙur'ana maka wayi irin ta shura yin yau kana fatan ƙur'ana ba je bayan an ƙare amma iya yi kake muna ana ƙare a daga ranar da zai fasa yi da haka ke yi da shi wahala ƙware daga shi ana wayi kun shurare zai daga an ƙare da abu da kuma yi gaba daya kai tsaye zai bai ba da shi kuma haka ne tabbas wannan Allah ne ce ya tsaya maka shi haka kaka ba kanka wahala la tuharrik bihi lisanak ta'jal bi kaka gaba kaka mota halshe dan ba kai da qur'ani inna alaina jama'u wa qur'ana akan yake tattara mu qur'ana a zuciyarka to idan karantawa dan haka sai da qur'ana idan muna karanta mashi zai wani fattabi qur'ana kurin kabi abinda aka karanta mu summa inna alaina bayan kuma bayani abin da ya kunsa yake ciki Allah ya ce mu za muka bayani shi illa in wannan shi ne hujja ta hadarin masu da'awar qur'ani kadai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lakum ma nuzila ilayhi mun sabaka ma da wannan alqur'ani litubayyana dan ka mutane bayani ma nuzila ilayhi kai kenan hatta bayanin tafsirin qur'ani manzala ba da ra'ayi yake ɗanwa idan cewa wanda suke cewa ƙur'ani kaɗai to ga ƙur'ani a sarko ne ma'anar ayoyi kowa ya sa ƙur'ani akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai haji da abu da abu Allah ya kake da dukkan ibadun da suna ƙur'ani amma ba mai kawo maka annasin ƙur'ani ga yanda wannan sallah take tafiyar ga yanda tafiyar ajin haji da tafiyar da kabirin annabin da Allah ya sauka mal Qur'ani bazin fiye da wasu zakata shi ya bayani yayin da ake sallah har mala'ika na musamman Allah ya aiko mala'ika jibril ya sarko ya karanta da mutum sallama yanda ake sallah a aikace annabi ya karanta kira wannan shi ne ake sunna kitabu wa sunna qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke bayani dalla dalla dukkan abin da Allah ya ce ayi to wannan shi ne bayani cewa kai na ka kurin ka bi za mu saba kama da bayani kuma ka haka ce kuma za mu ka bayani kina Allah ya kime bayani ma'anar kaza ma'anar ibada gaba daya kun da mutum Allah ce mu saba kama da alqur'ani dan kawo mutane bayani dan wani idan kawai da kuma sana ida ta musu su da kalaka to duk wanda kama ɗayan farki a cikin tsaye da shi ce maka sallah zai biya maka maka sallah iya zai biya maka ko zakka da sunna da suka da abin da ya maka ɗaya babu ɗaya wanda kama qur'ani malamin shi wanda ya rage shi ya mai bayanin kaza kaza ake yin sallah kaza ake yin zakka kaza ake yin haji to idan malamin ka ya samu dama ya ma bayanin mulmulin bikin alqur'ani cikin manzon da Allah ya aiko zuwa da duniya shi bayanin shi yi zai dai na sahabban shi ne ba Allah ka bayyana naka yana malamin ka san wa bayan da wani abu ne rubuta rubutu ne bar sunna wallahi na ce na so bayani yan uwa duk mai inkarin sunna ita shi qur'ani kadai tahiya na jiya hatta qur'ani sai ka fice mishi sai da qur'ani da yake karantawa dole imma hafs ko warshi ko ga duk dole kayan da dole wata qira'a ta ce ai na samu ta wanda da kace ƙarya suke suka da san su suka zo goyi kirawo wanda kace ƙarya suke ba abin maganar su to da abin mara karantawa a wajen su aka santa su su aka san ƙira'a da kake yi haka ƙarshe ga wannan duk wannan iya ƙarshe ga ni ya yi ba ya yi ba da ta Qur'ani kan shi sam shakka kan shi daga babu wuta ga musulmi illa Qur'ani kitabu wa sunna Allah ta bada al-Qur'ani ga nan sallallahu alaihi wasallam shi ke mana bayanin wannan Qur'ani shi ne ake da sunna bayanin Qur'ani shi ne sunna ba yanda za a yi ka iya sanin ma'anar Qur'ani ibn Allah dole ka ta sunna baƙaƙe da yawa a ƙur'ani ga ashirin kurma nan ga ashirin na harami nan ga gasirin da yawa da Allah ambace su amma kuma ya ce mu kiyaye su kuma duk daga faɗar hannasa babu inda aka sunan su suna watannin ga watanni na ake hajji ashirin hajji Allah ce alhaji ashirin ma'lumat haka da sauran alhaji ashirin ma'lumat Allah ce hajji wasu watanni ne sanannu kala ce kan sanannu ma'lumat Allah ce sanannu amma kuma guda kuma sun kuma kenan qur'an Allah ya yarda da zaki da banban da musu qur'ani Allah ya yarda cewa abubuwan sanannu ne kun ba mu kana qur'ani wannan sanannu ha kenan duwa in qur'ani duwa da cikin qur'ani kullum ba mu ce ba da sunna wallahi ya ya da tabbas ya taba bin kullu a takaice dai Allah ya karantar da malamin sallallahu alaihi wasallam iya samun damuwa duk wata tun da wancan miki ko harshe ko motsa ana karantawa kullu shiwara da saka da kan tani qur'ani kuma ya haddace shi kuma a mai bayanin abin da qur'ani ke yi kalla bal tuhibbun al-ajila كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى نعم ولكن كذب وتولى نعم ثم ذهب إلى أهله يتمطى نعم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب ال- أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
سبحانك فضل الله كم قبل إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته